su sun tafi zuwa cewa a'a shi wali ba wai rukuni ba ne abu ne dai na cikar aure inda shi aka yi aure shi kenan amma in ba shi ma aka yi to inda ita matar balagaggiya ce ta mallaki lamarin kanta to ai shi kenan illa iyaka ta bar abin da ya fi ne kawai daga da qur'ani ma inda aka faɗa aure aure cewa ake har sai ta yi aure ko sai an aure ta ba cewa ake sai an aurar da ita ba ashe kenan kamar ita ce kenan za ta yi auren yasa suka ce ashe duk wa'annan hadisan wasu a ciki suke suka da cewa ai ba su inganta ba kamar wannan lalika illa dawali sai su hadisi ne mursali suka ce kuma ai ma ga shi shi kuma ɗayan na ayyu mamra'atin naka nasaha suka ce shi kuma wannan hadisi ne wanda wanda aka ruwaito daga gare shi yace ya manta shi yasa ashe yana da masoka kenan shi yasa dukkan hadisan sun ce ai ko da sun inganta ba su kai su ta'aruri da ayoyi na qur'ani ba hatta tankiha zaujan gaira yasa wajen hanafiyawa ke wali ba rukuni bane a aure ahan sai dai wato sharadi ne na cika kawai sharadi ne na cika kawai to wala ala ghairiha haka da ita mace ba ta da damar ta daura aure ga waninta ba ta daura auren wata mace ba
walaha an tufawwiba liman yaqidu laha min ar-rijali ita mace ta samu tafawwara ga wanda zai daura mata aure daga maza wanda yake zai daura mata aure daga maza fi tazwiji nafsiha a cikin auren da kanta cewa to ka je ka daura min aure amma wannan inda aka ce tana da damar inda yake ba ta da waliyi wanda yake yana da damar yi mata dole ya gabata gare mu cewa akwai wasu gurare guda uku inda waliyi yake da damar yawa abun walittarsa dole akan aure to wadda take ɗaya daga cikin wannan hali uku ba dama ta sa wani ya ɗaura mata aure alhali ga waliyinta ba ta da dama ta sa wani namiji daban ya ɗaura mata aure in ta yi haka ma auren nan ɓatacce ne kuma ko da za auren zai afku kama haka ya zamo har ta tare a gidan mijin ba a gano haka ba sai daga baya to duk daɗewar da aka samu duk daɗewar da aka samu auren nan ɓata shi za a yi saboda aure ya zamo ba wali ya zamo ɓatacce a kuma wannan tunda shi wannan yana da dama ya mata dole ba dama a ture shi idan ko zama kawai tana da waliyi wanda ba bai da damar yi mata dole to ita idan ta sa wani daban can ta je can ta samu wani ta ce ɗaura mata aure ta gyale waliyin nata to idan wanda take ba maɗaukakiya ba ce auren ya zarce ba wata magana idan ko wanda take maɗaukakiya ce to sai a dawo idan waliyin nan nata ya zamo makusancinta ne kwarai waliyi ne wanda yake hasi to sai a dawo wajensa a tambaye shi cewa ga abin da ya afku ana bukatar sa ya haƙura ya yadda da auren nan in yake ya yadda aure ya tabbata in yake bai yadda ba kuwa to sai a bata auren sai dai idan har ta riga ta tare a gidan miji in ta riga ta tare a gidan miji har an samu dadewa masalan ta haihu biyu ko fiye da haka to wannan sai a kyale auren ko da shi wannan wali nata ya ce shi bai yadda ba ko da ya ce bai yadda ba to auren sai ya tabbata in dai har an samu duhuli da duli shi yasa yana cikin gurare guda uku inda aure yake tabbata in an samu duhuli da duli wannan shine daya sai kuma wadda take a yarinya mareniya wadda aka aurar da ita ba ta cika sharuɗanta ba na uku kuma shine auren da aka yi aka ce da shaidun kan ku faɗa wa kowa an yi auren da shaidu amma sai aka ce da shaidun to kan ku faɗa wa kowa to wa'annan su ne auren da ake batawa in ba a samu duhuli da duli ba wato guda uku ne wannan shi ake cewa da shi nikahu sirri a masabar mu a masaban wannan shi ake cewa da shi nikahu sirri auren da aka yi ga shaidu amma aka ce da su ku faɗa wa kowa ba a san a san an yi auren amma dai an shaidar da shaidu to wannan auren ana ɓatawa idan har ba ta riga ta tare ba ba kuma ta daɗe a gidan mijin ba ko da ta tare ba ta shekara ba sai a ɓata amma in ta shekara an ce sai a kyale shi sai a kyale wato idan ta shekara saboda zaman da suka yi shekarar ai kuma ya bayyana auren ya bayyana auren zaman da suka yi ita da mijin har shekara guda ai ya fito da auren kuma fili shi yasa wannan halin sai a kyale mu a wajen mu auren da ake kira nikahu sirri a zance mafi inganci shine auren da yake an yi shi da shaidu amma aka ce da shaidun ka ku faɗa amma a masabar abu hanifa da sai imani shafi su suka ce abinda ake nufi da nikahu sirri shine auren da aka yi ba shaidu ga wali amma ba shaidu an yi shi da wali to amma ba shaidu to wannan shine nikahu sirri su a wajen su yanda wani malami yake cewa musan musan bi katmihi alal murajjahi huwa nikahu sirri inda al-asbahi والشافعي وأبو حنيفة يويدان القولة الرعيفة ɗauran da aka yi aka yi wasiya cewa kada a faɗa kada a faɗa to shine aure na koyi shine nikahun sirri a wajen imamu malik wannan shine zancen da ya fi rinjaye amma a masaba ma akwai kauli da cewa a'a nikahun sirri shine auren da aka yi ba waliyi wanda wannan kauli ra'ifi wanda yake rarrauna a masaba shine abinda shafi'awa da hanafiyawa suka tafi a kansa to
wa fi amatiha haka nan ma kuma ta samu ta wakilta wani namiji ya daura wa baiwata aure baiwata ita ce take da damar ta aurar da ita amma tunda take mace ce ba ta da dama ta ce za ta kulla auren za ta daura auren sai ta wakilta namiji ya daura mata ya daura baiwa ta ta aure alaƙinni wadda take baiwa sak ba wani abu ba digo na yanci tare da ita
wal muqtaqati ko kuma wadda take da can bai wata ce amma yanzu ta yanta ta shi yasa ita ce dai mai kula da ita tunda alwala'u liman a ataka wani ci ya tabbata ga wanda ya yanci to tun da yake ita ce to yancin wani cin nata ne to amma ba dama ta ce ita da kanta za ta daura mata aure sai ta wakilta wani namiji ya daura mata aure to
wa man hiya fi isa'iha ko kuma matar da aka yi mata wasici aka wa ita wannan matar wasiya da ta kula da ita kamar yarinya ce ubanta zai mutu sai ya kawo mata ruko ya ce to ga ta a hannunki ke ce za ki mata aure to shi kenan ita ce kamar waliya ta wannan to amma tun da mace ce ba ta da mace ce ita da kanta ce za ta daura mata aure sai ta wakilta wani namiji ya daura ya daura mata auren
alhamdulillah to alhamdulillah na?
Masu da ba ta da wali.
Eh. ai da waliyi ne ai da shi ne kan gaba ma a waliyi da ya fi uba ma inda ba inda aka ce uba yana da damar jabur ba to ai da shi ne kan gaba wa kuji mabnu mabnu su dan da ma ya fi uba ai a wajen wali to shi kuma uba ya fi dan uwa uba ya fi dan uwa shi kuma dan uwa ya fi dan dan uwa shi kuma dan dan uwa ya fi kaka بغسل وعيسى ولاء جنازة نكاح أها وابنا على الجد كالدين وأقل ووصله ببعد حرانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم annan dan uwa da ɗansa ma sun fi kaka sun fi kaka
a rukunin sani rukuni na biyu daga rukunan aure a sadaku sadaki sadaki mun gabatar cewa zance mafi inganci shine cewa shi sadaki ba rukuni ne a aure ba amma sharadi ne sharadi ne a aure ba rukuni ne ba rukunan aure zance mafi inganci guda uku ne da waliyi da siga da mahalli sharuɗan aure kuwa guda biyu ne da waliyi ba da wani da sadaki da shaidarwa da sadaki da shaidarwa su ne sharuɗan aure saboda ne rukunin abu bayan da za a ce abin ya yiwu a san da babu shi amma sharaɗi ta iya zamo ya yiwu zuwa wani wakati sannan a samu sharaɗin abin ya tabbata ko kuma a rasa sharaɗin ya zama abin ya komo to wayannan guda uku kuwa su ne daidai wakacin yin auren in ba ɗaya daga cikin su auren da yi ba a yin aure ba a faɗi sadaki ba sai daga baya a faɗi sadakin shine wanda ake kira nikahu tabwiri auren kowalawa a iya ɗaura aure ba a shaidar nan take ba ba sharadi ba ne sai an shaidar nan take amma dole ba dama matan nan ta tare a gidan mijin ba dama ya sadu da ita ba tare da cewa an shaidar ba dole sai an shaidar a shaida sadaki da shaidarwa ba rukune ba ne sharuɗa ne to
فلا يصح النكاح بدونه yin aure ba sadaki bai inganta bai halatta a yi aure ba sadaki ba
وهو ربع دينار a wato shi ko sadaki akallinsa rubu dinari kuma da a ce masallan za ta zamo wato wawa ce sai ta ba shi kuɗi kan cewa ya aure ta cewa ga shi ka biya sadaki na to wannan in ya karɓa idan ya aure ta da wannan ya biya sadakin sai a yi masa dole kuma ya sake ba da kamar wannan a mayan masa saboda kyautar da ta yi masa idan kuma matsalar wadda take mai hankali ce ba wawa ba ce kuma wadda tana da dama ce ta sarrufi da dukiyarta ce wato bazawara ce ta taɓa aure kuma tana da hankali ta ba shi kuɗi cewa ga kuɗi ka biya sadaki na to shi kenan in ya biya sadakin shi kenan ya zarce wannan amma kuma za a yi masa dole akan cewa ya ba da rubu dinari daga dukiyarsa ba wadda ita ta bayar ba wanda ita ta bayar ya isan mata a cikin abin da yake ya ɗoru a kan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala amma rubuci na ɗin nan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba dama a ce an bi wata dabara an kare da shi in aka ce wannan za a ce ya yi daidai ya zama za a iya bin dabara kenan a kare da shi to ke na ya zani auren je to ba da kuɗi sai dai ki bani in biya kawai in biya sadakin ya zama a haka kaga daidai ne kawai an yi rufa-rufa ne inda a wannan halin ya zama kamar bai biya sadakin ba tunda ita ta baya shi yasa aka ce to wannan ba zai inganta ba sai idan ya bada dole za a yi masa tilas ya bada akallu sadaki a wannan halin in ka zama wato wadda take mai hankali in kuma da hankali ce to wannan daidai abin da ta bayar ya bayar a sadakin nata shi za a yi masa dole kuma ya sake bata kamar ya zama kamar ya mai mata dukiya to kuma ya yarda cewa zai ba ta sadaki kamar gwargwadon wannan abin da da ita ta fara ba shi to minan zahabi a karancin sadaki wato shi sadaki ba shi da mafi yawa saboda ubangiji sana wata ala ya faɗa cikin qur'ani wa atatu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ko da za ku ɗauki qintari ku ba ɗaya daga cikin matan ku a matsayin sadaki to ko ku ce za ku karɓi wani abu daga ciki bayan ku kun sadu da su don cewa za ku sake su fito ku ba ku yarda ba kin farko wani abu a'a ko ku yi haka ashe kenan ya halatta a bada jin tsari zamanin sai da Umar Allah ya gare shi ya nufin cewa ya tsaye da sadaki cewa kada wanda ya bada sadaki fiye da wanda annabi ya bayar sai wata tsohuwa ta tashi ta ce da shi ya nera mumini da maganar ka za mu bi ko maganar Allah domin ga Allah subhanahu wataala ya ce wa ataytumu ijdahunna qintaran ashe ka ce kada abu a ba da sadaki fiye da dirhami ɗari biyar fiye da dirhami ɗari biyar sai sai na umar ya ce kullukum afqahu min umara hatta ajaiz ya dukan kuma kun fi umar ilimi har tsofaffin ku mata ma sun fi umar ilimi yake ku je biyu na ku so ku sadakin ku wannan dangane da sadaki kenan ba wai sauran abubuwan da yake suke biyo baya ba ko suke zuwa kafin sadakin ba a kansa aka yi magana ba kan da ya shi sadakin ake magana a nan to a karancinsa kuwa ruku dinari a nan wato akwai wani abu wanda malamai suka fahimta daga ayoyi na qur'ani akwai aya wanda yake ta zo a cikin suratul nisa'i wanda take cewa an tabtahu bi amwalikum wa uhilla lakum ma wara zalikum an tafka gobe a mawalikum mutuni da gaira masakin an ce da dawo da za ku yi na aure to da sadaki fa ku ba da sadaki to sai ga wata wannan kaga ta nuna cewa sadakin nan da kaɗan da mai yawa duk ya isa to kuma sai ga wata aya ta zo a cikin suratul ahzab wadda ta nuna cewa shi fa sadakin nan ana yanka shi ne to tun an yi magana cewa a yanka an san dukiya ce wadda ta isa a kiranta dukiya shine faɗin ubangiji kar alinna ma fararna alaihim fi azwajin kar alinna ma fararna alaihim mun san abin da muka yanka akan su cewa sai sun bayar sadaki to shafiyawa annan sai ta dubi waccan aya ta suratul nisa'i a wannan da lakum ma wala zalikum an takabu bi amwalikum suka ce duk kankanta abin da mutum zai mallaka ya iya yin sadaki da shi duk kankantar sa inda za ta wannan nawayi nawa da ne to asirin ya bayar sadaki ya isa in ji shafi'awa malikawa ko da hanafiyawa suka ce wannan ayar ta suratul ahzab ita ce wato za ta yi takayyidin waccan ayar ta suratul nisa'i cewa sai abin da yake ya kai dukiya to kuma wato tsakanin hanafiyawa da malikawa kenan su sun yarda da cewa sai abin da yake ya kai dukiya shi yasa su a wajen su akwai abin da yake shine karancin sadaki in sadaki abin da za a bayar sadaki yayi kasa da haka sai a ce bai isa ba kenan a wajen malikawa da hanafiyawa sai dai kuma sai suka zo suka yi sabani kuma daga baya saboda su malikawa suna duban cewa rubu dinarin hadisi ya inganta da cewa shine karancin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da cewa a yanke hannun barawo a suka ce ashe kenan shine karancin abin da yake yana da alfarma a matsalar dukiya a shari'a shi yasa ashe sadaki sai ya zama karancin sa rubuɗi na ne hanafiyawa ko suka ce a'a abin da ya inganta ai cewa an yanke hannun barawo a cikin dirhami goma ba rubu dinarin ko dirhami uku ba shi yasa su a wajen kace rubu dinarin bai isa ba sai abin da yake ya kai dirhami goma a wajen hanafiyawa kenan shi yasa wato ya zama an samu zantuka guda uku a nan da masarar shafi'awa wadda ta ce dukkan kantar sadaki ya isa ko bai kai rubu dinarin ba da masarar malikawa da ta ce karancin sadaki rubu dinarin da masarar hanafiyawa da ta ce karancin sadaki dirhami goma sai ya kai dirhami goma ko abin da za a kimanta da dirhami goma. To mu a masabar mu je cewa rubu dinarin wa kowa shi karancin sadawa ne ya kace.
من الذهب وهو ربع دينار abin da yake karancin sadaki shine rubu dinari ya zamo ya kai rubucin dinari من الذهب daga dinari نعم أو ثلاثة دراهم من الفضة ko kuma dirhami uku daga azurfa ko dirhami uku daga azurfa أو ما هو قيامه أحدهما kimatu ahadihima ko abin da yake ya kai kimar ɗaya daga cikinsu نعم من- abin da yake ya kai a kudinsa in za a yi masa kudi ya kai dina- dirha rubu dinari ko ya kai dirhami uku minal من الأرو rubi daga hajjoji daga kaya ko tufafi ne ko wani abu ne a ce dai za a bayar da shi to in ya zama kimarsa ta kai ko dirhami uku ko rubu dinarin to ya isa a yi sadaki da shi نعم shi yasa wato kenan a masaba ko da dinari ya yi sama dirhami ya yi ƙasa sai a ce idan dai abin nan kudinsa zai dirhami uku ya isa ko da bai kai uku dinarin ba to ko kuma idan ya zama dinarin ne ka dirhamin ne ya sama azurfa ce sai sama dinari kuma ya yi ƙasa to sai a ce ne abin nan ya kai kimar rubu dinarin ya isa sadaki ko da bai kai salasatu da rahima ba yanzu misali kayan kama a yanzu da yake shi zinarin ya shallake ya sama azurfa ko tana ƙasa ƙasa to kenan yadda aka faɗa a nan tunda an ce au ma huwa qimatu ahadihima ko abin da yake kimar ɗayan su to abin da yake duk ya kai kimar dirhami uku ko da bai kai kimar rubu dinarin ba ya isa a wajen sadaki inda ya kai dirhami uku inda ya kai kimar dirhami uku yanzu matsala a ga cikin shekarun nan a kurkusa mafi yawa ozar ta azurfa ba ta fin dala dala biyar wanda ozar nan abin da yake cikinta kwaye sha'ir ɗari hudu da tamanin ne da zinari da azurfa yadda ake auna su da oza ozan nan abin da yake cikin ta na kwaye sha'ir kwaye sha'ir dari hudu da tamanin ne a shari'ance kuwa yadda dirhami yake dirhami ya daidai da kwaye sha'ir hamsin da kunsari wato hamsin da dubu hudu kenan hamsin da dubu hudu kenan shi ko a dinari ya yi daidai da wato zinarin da yake ya yi kwaye sha'ir saba'in da biyu saba'in da biyu shi ya sa ma ake cewa a tsari na shari'a zinari bakwai yana daidai da dirhami goma saboda misali hamsin da dubu hudu sau goma nawa kenan eh? a ɗari biyar da hudu ko gari biyar da hudu ai duka hudu sau goma goma a hudu kenan kawai ko gari biyar da hudu kenan kwaya ɗari biyar da hudu kwaya ɗari biyar da hudu kenan to kuma saba'in da biyu sau bakwai fa nawa kenan saba'in sau bakwai nawa kenan ɗari hudu da tasirin biyu sau bakwai sha hudu an haɗa ɗari biyar da hudu kenan kaga a ce awan dinari bakwai ya yi daidai da awan dirhami guda goma a shari'ance yadda mai risala yake faɗa min wazini saba ko awan bakwai cewa dinari bakwai ya yi daidai da dirhami goma saboda shi dirhami kwaya hamsin da dubu hudu wato gunsani kenan shi ku a dinari kwaya saba'in da biyu kwaya sha'ir saba'in da biyu yanzu misali a ɗari hudu da tamanin ana sa fita hamsin da hunsani guda nawa za a samu kenan hamsin sau tara ka gana da ɗari hudu da hamsin ko hunsani tara nawa kenan ke kai hudun ba kenan bai karasa hudu ba ko? ne da uku ne da shida. Kehen uku ne da dugo shida. Kaga an sami dari hudu da hamsin da uku da dugo shida ko? Shi ne daidai da dirhami nawa kenan? Dirhami bakwai. Dirhami bakwai. To, ku kuma dirhami tara ne fa. Dirhami tara hamsin sau tara nawa kenan? Dari hudu da hamsin. to kuma dubu hudu sau tara fa uku da dubu shida ko kaga ɗari hudu da hamsin da uku da wani abu ya zama akwai ragowar ishirin da wani abu ko ba ishirin da shida da wani abu wanda ya rage to shi yasa ashe ozan nan ta azurfa idan da za mu mai da shi dirhami na shari'a sai mu ga ya kai kamar dirhami tara da rabi dirhami tara da rabi kenan wata ana sai da shi matsalan wajejen dala biyar a yanzu ko tsaryen da ake sai da ita shi kuma a shari'ance an ce dirhami uku ko mu a masabar mu fa mu a masabar mu fa to shi yasa matsalan idan aka fitta wato abin da yake sulusin dala biyar ya kai abinda za a ce dirhami uku kashe wani abu ma a ciki misalin in aka dubi dala biyu kenan ala kulli halin za ta ce dirhami uku ta yi kenan sai a ce dala biyu ta yi ta kallu sadaki bisa wannan tafsirin ko wanda idan azurka idan azinari kuwa in azinari ne kuwa wanda shi kosa tana wajen dala ɗari uku da hamsin tana wajen dala ɗari uku da hamsin duk ko za ɗaya to shi kuma saba'in da biyu a ɗari hudu da tamanin za a samu guda nan za a samu guda shida ma kai ko saba'in sau shida nawa kenan ɗari hudu da ishirin gari sau shida sha biyu ɗari hudu da talatin da biyu kenan kaga yanzu da ragowar arba'in da takwas kenan kaga akalla an samu wajen shida da wani abu ko an samu wajen shida da rabi kenan a ciki to kuma rubi'i ne ake nema rubi'i ne ake nema ashe kenan matsalan aka raba ishirin da hudu a wato kima ƙosan nan guda ɗaya in aka raba ashirin da hudu ya isa sadaki idan ta fuskar zinari misali in aka ce ɗari uku da hamsin ne don an raba ashirin da hudu in an raba ashirin da hudu kaga wajen dala goma sha biyar biyar kenan ko kusan haka ne ko inda idan da ɗari uku da sittin ne ya zamo sha biyar biyar kenan ko sha biyar biyar kenan to kaga idan ta fuskar zinari ne shine za a ga abin da zai kai karancin sadaki ya tafi da yawa ya tafi da yawa wajen dala goma sha biyar kaga za ka ce za a mai da dala goma sha biyar naira sai a ga kudin sun dan fara kauri ko amma idan ta fuskar jirani ne sai a ga kudin suna nan kasa to a yadda dai aka faɗa a shari'ance shine cewa kowanne a ciki ya isa domin cewa aka yi ko abin da yake kimar ɗayansu ko da ya fi bai kai kimar ɗayan ba ko da bai kai kimar ɗayan ba sai dai kuma dangane da ihtiyadi dangane da abin da ake cewa ihtiyadi to sai a ce abin da ya fi kyau wajen ba da sadakin a dubo kimar zinari abin da ya fi kyau kenan kamar yadda wajen duba nisabin zakka sai a ce a dubo kimar dirhamin saboda an yi ihtiyadi kenan an yi ihtiyadi kenan aka ba da kimar zinari ala kulli halin ta ko ina ya isa shi kuma wannan aka duba kimar dirha a dirhami wajen fitar zakka kai shi ma an yi ihtiyadi mutum bai zama musu wani kauli a ce zakka ta waje ba a kansa ya ki fitarwa ba shi yasa wajen ba da zakka ala kulli halin daman ihtiyadi shine a dubo darajar azurfar a yanzu tunda ita darajar ta tana kasa amma kamar wajen sadaki to dan ihtiyati a dubo kima shi zinar a baya to huwa haqqun lillahi ta'ala shi sadaki haƙƙin dini akwai abin da yake haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala a cikin sadaki walil alamin akwai kuma haƙƙi na mutum akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutum mutum ya ce ya yafe haƙƙinsa ya yafu amma kuma kana mutum ba ka da dama ka ce wai ka yafe haƙƙin Allah ko in macen ta ce ta ta aure ta ba sadaki ko yin da ya ta aure ta ba sadaki wannan kuma ya zama wani zance kawai ya zama zancen kawai inda akwai abin da yake haƙƙin Allah wanda ba wanda yake da dama ya ce ya ya ce sai mai haƙƙin shi ne Allah to haqqul lahi salatatu darahima abin da yake haƙƙin Allah a ciki dirhami uku abin da yake haƙƙin Allah a ciki dirhami uku nan da aka fara faɗa cewa shine a kallon sadaki.
wa ma za da ala zalika Duk abin da ya haɗa haka to haƙƙin matan ne. In da ce in wanda ya shiga mallaki lamarin ta ce take ta yafe wa mijin shi kenan ya yafu. Amma wannan ruka salatu da rahiman ba ta da dama ta ce ta yafe. Haka na wanda bata mallaki lamarin ta ba idan waliyinta ya zama wanda yake da dama da ce ya yafe ne ce ya yafe din to ya yafu. amma rukudin a salatatu da rayu mutum nan bai da damar ya ce ya yashi dole ne a baya to falau radiyat bi isatihi biyatan da mace ta ce ta yadda da sare da shi gaba daya Lam yadda.
cewa mijinta ba sai ya ba da sadakin ba lame shi zuwan nan auren bai halatta ba aure ne batacce wala ha an tusqita ma za da ala rubu'i dinarin amma ita matar ta samu ta ce ta yafe abin da yake ya jaɗu abin da yake ya wuce rubu'in dinarin nan ko salasatu da rahima wannan ta ce ta yafe ya yafu
wa akasaru sadaqi la yadda hadda lahu yawan sadaki ba iyaka gare shi ba iyaka gare shi don kuma shi sadaki wato yana da waɗansu sharuɗa wanda dole ake duban su sai dai akwai gurare da yawa inda yake shi a sadaki akan yafe asali akan ce duk abin da yake za a ba da shi sadaki sai abin da sai da sai da shi yake inganta ko yake halatta to amma akwai yan waɗansu gurare da akan yi musamaha kaɗan ba sai lalle ya cika sharuɗan cinikin gaba ɗaya ba ya zamo an yi yan musamaha misali aka yi sadaki da cewa to a bada matsakaicin gida cewa matsakaicin gida ne sadaki to wannan a wajen sadaki ya inganta amma da ciniki za a cewa za ka sayan min da matsakaicin gida kuɗi kaza to wannan fa bai inganta ba tunda ba a ga gidan ba a fara ganin sa duku to amma shi wannan sadaki abin da ya sa saboda abin ginawa ne bisa musama ko aka ce matsalar za a bata sadakinta za a bata shira ne goma matsakaita matsakaita to shi kenan wannan ya inganta tunda dai an kawo wata sufa dai ko da yake sufar amma amma su amma sai a ɗauka cewa tunda yake shi sadaki abu ne na aure aure ko to da yawa ana ginawa ne bisa musamaha bisa soyayya ba kamar ciniki ba to shi yasa irin nan zai zama wato ya dan bambanta kadan amma duk abin da yake mallakar sa bai halatta a shari'a bai halatta a sadaki da shi ba bai halatta a sadaki da giya ba ko alminzir wannan bai halatta a sadaki da shi ba haka kuma wato abin da yake ba tsarkakakke ba da halatta a yi sadaki da shi ba to yana da da sharuɗa shi kansa sadaki to Eh. Eh. Sadaki. Eh. Eh. sai idan ya zamo dai ya ita din wannan din ka mallaka mata ko ka ware da kuma shi mijin shi ka ba to ai wani ya inganta wannan tun da daman sadakin da aka ce a ba ba kai aka ce a ba ba ba ba aka ce a ba ba ita matar nata ne ita matar nata ne don cewa uba ya bayar daga mijin wannan kuma tsakaninsu tunda dai gashi amma fa sharadi shi ne zamo an ware an ware shi an kafin da shi daga dukiyar haka ce ka bayar to ai naka ne tuwai na tona mai naki cewa ne kamar kudin kawai gaba da yayin ma an kawo kai zaka a to kada ai hakan aka yi haka ya bayar zuwa an shiga abin da ba a so amma idan ka ware ga sadakin wannan shine sadakin ka ware shi kenan to don cewa kai ne ka bayar wannan bai bata auren ba to bismillahir rahmanir rahim الركن الثالث rukuni na uku الإشهاد shaidarwa wato rukuni na uku daga cikin rukunan aure guda hudu al-ishhadu shine shaidarwa ya gabata gare mu cewa zancen da yafi inganci shine cewa shaidarwa ba rukuni ne na aure ba amma sharadi ne sharadi ne na ingancin duhuli ayi akadi ba tare da shaidarwa ba amma ba dama matan nan ta je gidan miji kafin a shaidar to shi yasa shi shaidarwar sharadi ne ba rukuni ba rukuni a abu shine abin da ba yanda za a yi wannan abin yayu sanda ya zama ya zama sanda aka yi shi ba wannan ba kamar matsalan a ce da mai rufi dole sai abin da sai da abin da zai dauke shi to rukuni kenan
wa huwa shartun shi shi a sihhatu dukhuli shi a shaidarwa shaidarwa sharɗo sharaɗi ne kaga shi ma nan ya dawo ya bayyana abin yadda ya fi sharaɗi ne titi hajji duhuli a cikin ingancin duhuli a ingancin cewa matan nan da aka aura da tare gidan mijin ko kuma a ce wani abu ya gudana tsakaninsu dole sai an samu shaidarwa ba dama ba samu shaidarwa ba a ce haka ya abu la fi sihhatil aqli ba sharadi ne a ingancin akali ba ba sharadi ba ne a ingancin akali ar-rukn ar-rabi'u rukuni na hudu al-muhallu kuma ya gabata gare mu cewa wato a wa'in kuma sabobin sun tafi zuwa cewa auren da yake ake kiransa nikahu sirri shine auren da aka yi shi ba shaidarwa muku a masaban mu abin da ake kira nikahu sirri auren da yake an yi shi da shaidarwa amma aka ce da shaidun nan kada su fada kada su fada su wa'anda aka shaidar kan auren aka ce to kafa ku fada wa kowa ba a san aji to wannan auren shi ake kira nikahu sirri a mu a matsabar mu a zancen da ya fi inganci ko da yake a- akwai kauli mu ma a matsabar wanda yake ya dace da wa'yancan matsabobin wanda suka kan cewa ni kawo sirri shine auren da aka yi shi ba shaidu yanda wani yake faɗa ne musan bi katmihi alal murajjahi huwa nikahu sirri inda al-asbari wa fil muqaddamati ma lam yushhidi ولو به شهد ملك المسجد وفي المقدمات ما لم يشهد والشافعي وأبو حنيفة يرجحان القولة الرئيفة موسى بكتمه auren da aka yi aka yi wa aka yi wa shaidun nan wasiya da cewa su ɓoye kar su fada kuwa nikahun sirri shine auren sirru shi ake kira nikahun sirri inda al'asbahi wajen imam malik alal murajjali bisa zancen da shi aka fi karfafawa shi ya fi rinjaye walau bihi shahida milku masjidi ko da sanda za a daura an tara mutane sun cika katon masallaci duk sun shaida amma kuma dukkan su aka ce to fa ba a son ku daga kun sani amma kan ku faɗa wa kowa to ya zamo ni kawo sirri a matsamar imam malik a zancen da ya fi karfi wa fil muqaddimat a cikin muqaddimat ko da ibnu rushd sharhin da ya na mudawwana yake malam yushidi ne kawo sirri shine wanda ba a shaidar ba gaba daya amma in dai an shaidar to ya fita daga nikawun sirri ko da an ce kada a fada wannan kaulin rarrauna ne a masaba wa shafi'u amma imami shafi'u abu hanifa da abu hanifa yuwayyidanil qaulatan ra'ifa sun sun karfafa zancen nan wanda shine rarrauna mu a masabar mu a matsabar abu hanifa da matsabar imani shafi zanka nikahu sirri auren da aka yi ba shaidu amma an yi da shaidu sun ce wannan ba nikahu sirri ba ne mu a matsabar mu nikahu sirri ana ɓata auren ko da ta tare sai dai idan an samu dadewa ya zamo ta haihu ba ɗa ɗaya ba ma ɗa biyu aƙalla to sannan ne auren sai ya tabbata yanda ake ta faɗa daman tsari na shari'a na duban maslaha ne abin da yasa aka ce a bata auren nan saboda ganin akwai wata maslaha wanda yake ta yi fawaki da shi tunda me zai kawo a ce a koyi ko a ce da shaidu ko ku fada me ake tsoro lallai akwai wata banna kenan shi ya kawo haka to amma kuma in ya zama an samu zama an ta haihu da ɗaya ta haihu da biyu to kuma a sannan a ce a bata shi sai ya zamo an ƙara wata banna ne akan wata to ko yaushe ta shari'a tana duban maslaha ne ana duban maslaha ne illa iyaka sai dai wani lokacin ya zamo shi mutum bai kai fahimtarsa ba ta kai dubo maslahar da shari'a ta yi ba ta dubo ba amma ko yaushe duk abin da aka zartar to dan maslaha ne in an ce ku yi wannan to dan maslaha ne in an ce kan ku yi wannan dan maslaha ne sai dai ilimin bawa ya zamo bai kai gar haka din ba kula antumu alamu anilla to
الركن الرابع rukuni na hudu daga rukunan aure المحل mahalli wato wajen auren وهو المرأة الخلية shine mace wadda ba ta da wadda yake tawo binta من الموانئ daga dukkan abubuwan da za su hana au- a aure ta التي ثبت به تحريمها wadda za ta hukunta haramcinta haramcin tayu na har abada ne ko ko zuwa wani lokaci don haramcin iri biyu ne akwai wanda yake har abada ba yadda za a yi shi wannan mutumin ya aure ta akwai wanda yake a'a zuwa wani lokaci tayu abin ya iya gushewa sai auren ya inganta kenan yanzu misali wadda take aka haramta ta saboda illar nasabu ko illa shan nono ko illa sarakuta to wannan ai haramcin yana nan har abada har abada ba dama a samu auren amma ta ya zamo ita mata an haramta ta ne ga shi wannan saboda cewa yana auren yan uwarta kaga wannan matuƙa yana auren yan uwarta shine yake ta haramta gare shi amma da za su rabu da yan uwar ya zamo a wato ita yan uwa ko mutuwa ce ko kuma a rabuwa ce ta aku ya zamo ta gama idda in dai rabuwar wanda yake ba aure ne sai in ta sake aure kaga ya halatta ya aure yan uwarta ko in dai ta riga in dai ta gama idda ita wacce yan uwar ya halatta ya aure yan uwarta to wannan mani'i ne wanda yake za- na wani wakaci na'am ba wanda yake mu'abbadi ba ba wanda yake har abada ba na'am
to wa zawju da kuma miji na'am wa yushtaratu fi zawji shurutun shurutu sihatin an shaɗanta wasu sharuɗa na inganci dangane ga shi mijin wanda ake nufin wato mutumin da ake son a ɗaura auren da shi nan da aka kira shi zauju wato majazi ne bil kibari ma ya ulu ilaihi tunanin abin da zai koma ne zuwa gare shi amma yanzu tunda ba a riga an ɗaura aure ba da shi ai bai riga ya zama miji ba kamar yadda misali ake kiran inabi ne ko abin da ake nannagowa daga inabi a kiran sa giya dangane da cewa zai iya komawa giya ko inni araniya a asiru hamran ai ba giyar ake nannagowa ba ruwan inabin ake nannagowa amma shi ruwan ruwan inabin nan ne ya iya komawa giya to wannan wato majazi ne mursali bai kibari ma ya ulu ilaihi na'am
na'am eh kamar na nono da na nisba da abada ne da na sarakuta da abada ne Eh, wanda yake matar da yake a uban mutum ya aure ta ko ɗansa ai har abada ba dama ya aure ta har abada haka ma kuma wanda yake ya sha nonon uwarta ko ita ta sha nonon uwarsa eh, duk wannan haramcin har abada ne Mm.
wa shurutu istifrarin akwai kuma sharuɗa na tabbata wato shi mijin wanda ake nufin a aura wanda ake zai zamo mijin akwai wasu sharuɗa wanda sai da su ne auren zai inganta da shi akwai kuma wasu sharuɗa wanda sai da su ne auren zai ci gaba da zama in babu su sai a bata auren sai a bata auren in babu su
wa shurutu sihati sharuɗan ingancin arba'atun guda hudu ne na'am al-islam na farko musulunci
wa tamyizu dangane da wadda take musulma ba yadda za a yi a addinin musulunci a ce wadda take musulma ta auri wanda yake ba musulmi ba ko da ba yahude ne ko ba nasari bai halatta mace musulma ta auri wanda yake ba musulmi ba to wata mizu sharadi na biyu ya zama wai ya yi tamizi ya zama ya yi tamizi ba sai lalle ya balaga ba amma ya kai matsayin da yake iya rarrabe tsakanin abubuwa
wal aqlu na sharadi na uku hankali
wa tahaqququ az-zukurati na sharadi na hudu wata hakukun zukurati ko zukuriyati tabbatar da cewa shi namiji ne banda wanda yake unsa mushkil wanda Allah ya halitte shi da gabobi irin na mata da kuma gabobi irin na maza wannan ba a ce yi aure ba wannan ba a ce ya aure ba ba za a yadda ya aure ba ko da ya zamo yana da damar ya duk abin da namiji yake yi to duk da aka je haramun ne ya aure in je ya zamo gabobin nasa na mata su ma suna nan daidai amma idan ya zamo a an yi shi da gabobi na mazan an yi shi kuma da na matan amma na matan ba sa aiki sam to wannan ya halatta ya aure a zancen da ya fi inganci ya halatta ya aure amma in ya zama su na matan ma suna aiki to wannan fa ba dama ya aure kamar yadda ba dama a aure shi ba dama ba dama a aure shi ba dama ya aure shi ake cewa hunsa mushkil hunsa mushkil kenan sai dai dama ɗaya yake da ita idan yana da baiwa idan yana da baiwa mace ya samu ya kusace ta amma ba dama ya aure ba dama a aure shi shi kansa kunsa mushkil kenan kuma shi a tsarin shari'a ko ina sai a rinka bi da shi matsayi mafi kewayewa misali in aka zo za a yi sallah ta jama'a to ya aka ce cewa aka yi maza daga gaba ko su ne kusa da liman mata aka ce su tsaya daga baya a- ake cewa ma a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin sahun mazaje waɗanda suke na can gaba mafificin sahun mata ko waɗanda suke na ƙarshen baya to shi unsa mushkiliya kenan aka ce to sai ya tsaya tsaka-tsaki sai maza sun gama sahunsu sarai sannan shi kuma ya tsaya kuma ya zamo yana gaban mata bai shiga cikin mata ba bai shiga cikin maza ba to kuma duk a sauran tsarori na shari'a ma haka ake ɗaukansa wato yadda zai zamo a hawan ya fi kewayewa to wanda yake hunsa mushkil la yankihu wa la yunkihu baya aure bai da damar ya ce shi zai aure haka kuma ba dama a ce za a aure shi
wa shurur al-istiqrari a sharuɗan tabbata kuwa khamsatun guda biyar ne wanda sai da su ne auren zai tabbata ba wai bai inganta ba sai da su a'a ko ba su ya inganta amma kuma ya ci gaba sai sai da akwai su idan babu su sai a ɓata auren kuma sai wanda yake za a ɓata shi da cewa ya kamar ya sake ta ne to al-hurriyatu na farko yanci yanci sharadi ne na istikirari bawa in yi auro mace ba da izinin mai gidansa ba wannan auren bai zai tabbata ba sai in mai gidan ya yarda in mai gidan ya yarda to aure ya tabbata amma in bai yarda ba sai a ce to matan nan ta saku daga bawan amma fa saki ɗaya kuma ba za a yi hukunci da cewa ta saku fiye da saki ɗaya ba da shi mai gidan zai ce yawani tun da kai aure ba ba da izini na ba matan nan na sakan ma ita saki biyu ko saki uku to wannan maganar shi ya faɗa ya faɗa wa kansa ne shi dai bawan za a hukunci kawai ta tafi daga gare shi saki ɗaya kawai shi yasa da Allah ya sa zai sami yanci shi bawan ya samu ya aure ta in ya aure ta yana da ragowar isma biyu a kanta in ya sami yanci ko kuma ya zama mai gidan ne daga ba kuma ya sake tunani ya ce a to wanda dai da za ka aure ta nace ban yadda ba yanzu na yadda ma ka je ka aure ta to yana da dama ya aure ta ko da ba ta yi wani auren ba yana da daman ya sake auren ta
fala yastaqiru ni fala yastaqiru nikahu al-abdi shi yasa auren wanda yake bawa baya tabbata bi ghairi izni sayyidihi in ba da izinin mai gidansa ba in ba da izinin ubangijinsa ba auren ya inganta ba wai bai inganta ba amma a ci gaba da zama ne ba zai yiwu ba sai da izinin mai gida
wal bulugu a sharadi na biyu na tabbata shine balaga falam tazawwaja as-sabiyyu da ake yaro karami wanda bai balaga ba ya je je aure bi ghairi izni abihi ba da izinin ubansa ba aw wasiyihi ko wanda yake wasiyinsa mai kula da shi na'am fa in ajazahu waliyuhu to idan shi uban ko wasiyin yace to auren nan da kaje kai yo kayo karan ba